وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينقى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na litinin wanda yau 24 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 24 ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta 51 ita ce suratul Dariyat wannan aya ta 56 da ita da wacce take binta an karanta a jiya lokaci bai ba mu daman ambata abinda malamai suka ambata ko wani abu daga cikinsa ba to lokaci mana halinsa ajiye shi yasa yau za mu ɗora Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ins ban halinci jinsin aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dai dan su bauta min ma uridu minhum min rizqin ba na nufin wani arziki daga gare su, wa ma'uridu an yi tsaimon kuma ba na nufin su ciyar da ni. Inna Allah domin tabbas Allah subhanahu wa ta'ala, huwar razzaku shi ne mai yawan azartawa, zulku wacin matin kuma shi ne mai tsananin ƙarfi. Ta wannan aya, tana nuna mana sababin zuwan mu a duniya da dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu wato za mu ga anan a jerin aya ko uslubin ayar Allah sai ya so ambatan aljanu ya ce wa ma khalaqatul jinna sannan ya ce wal insa tare da cewa su mutane su suka fi daraja su suka fi matsayi wani dalili ne wallahu alam al-imam ibn ashur rahmatullahi ta'ala alai a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yake cewa Allah abin da yasa aka soma da ambatan aljanu saboda al'ummar larabawa suna girmama aljanu suna ba su matsayi hannu allantaka bal kanu ya'buduna aljin aktharuhum bihim mu'minun ran tashin alkiyama abinda wato ainihin shedanin su ko wani wanda suka jingina bauta gare shi zai barrantar da kansa ya ce a'a ba mu suka bauta tamawa ba aljanu suka bauta tamawa kuma mafi yawan su sun yi imani da su shi yasa a cikin suratul jinn Allah subhanahu wataala ke cewa wa innahu kana rijalun min al-insi ko wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa yadda lamarin da sha'anin ya kasance a duniya kana rijalun min al-ins wasu mazaje daga cikin ƴan adam sun kasance ya'uduna bi rijalin min aljin suna neman kariya daga wasu mazaje na aljanu to fa zaduhum rahaqa wannan sai kara musu shedanun da aljanun girman kai da fankama al'ummar larabawa a jahiliyyar su idan sun sauka a wani kwari ko a wani jeji sai su ce na'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sharri sufaha'ihi wasu a wajen su duk inda ka samu wani kwari to yanda a tsarin zamantakewa mu akwai mai unguwa akwai dagaci akwai hakimi har zuwa sama to su ma akwai wanda suke shugabanni na wurin sai su ce muna neman tsari na wa- shugaban wannan kwarin ya kare mu daga sharrin wawayensa mutanensa wanda za su iya zalunta mu to su shugabannin aljanun suna jin wannan fazadu haka. sai ya ƙara musu girman kai domin yanzu ɗan adam ma yana neman kariya daga gare su ɗan adam ma ya sallama musu ta za su iya yi musu wani amfani to ibn ashur ya ce wani allah wannan shi yasa sai aka soma da aljanu cewa wa ma khalaqatul jinna ba mu halicci jinsi na aljanu ba aljin wato mushtaqqun min aljinan aljinan shine lullubewa da rufe abu aljanu ba a ganin su duk wani abu da yake lullube a rufe to zaka ga wannan kalma ta jimun da nunun larabawa suna amfani da ita akan duk wani abu na lullube ko wanda zai iya kare wani abu yanzu garkuwa ana kiranta aljunna domin mayaki zai sa ta ta rufe masa kansa yadda za ta kare shi daga saran takobi ko sukan mashi ko harbin kibiya ko kuma duka da wani makami sannan mahaukaci ana ce da shi almajnun domin an lullube hankalinsa an rufe hankalinsa ba shi da shi to shi yasan ya gona wadda ya zamo bishiyoyi masu ganyaye sun lullube ta ke kiranta aljanna ma'ana lullubabbiya da ganyayen bishiyoyi to shi yasa ake kiran aljanu da wannan suna aljin li'annaha ko la'annahum mustatirun su lullubabbu ne ba a ganin su kaiwa da kawowa ta yau da kullum illa dai Allah ya ba su ikon su rikida su zama wani abu da suke so su rikida ko dabba ko maciji ko kwaro ko wani abu kuma dan Allah ya nuna matsayin da mu ɗan adam ya ba mu sama da nasu duk da mu suke gani mu ba ma ganin su to Allah sai ya saka musu razani dangane da mu suna jin tsoron dan adam sama da yadda kake zato don inda ba don haka ba kai ka san ba za mu kai labari ba yanzu dai a ce wani mutum ko wata halitta kai kake ganinta ita ba ta ganinsa ba ta ganinka to a mugunta ta ɗan adam me kake zato ai ko matasan musasa a canza musu duniya tun da haka za su bulala a dunga zabga musu mutum ya dunga jin duka bai san ta ko ina ake dukansa ba to amma mu Allah sai saka razaninmu a cikin zukatansu suna shakkun ɗan adam sai dai kangararrunsu masu tsaurin ido to su ne suke tayawa wani lokaci su ci riba wani lokaci su kasa cin riba almuhim wannan wani Allah shi ne dalilin nisa aka soma ambatan aljanu a nuna wa ƙuraishawa cewa to aljanun kansu da kuke ganin girmansa kuke bauta musu to su ma halittu ne na Allah kuma dan su bautata ma Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya halicce su ba wai don raɗin kansu ana so kawai a halice su ba. To Allah subhanahu wata'ala yake cewa illa li ya'budun. Nayi mana bayani a jiya cewa wannan lam lamu ta'lil ne. Lamu ta'lil shine lami da yake nuna an yi kaza saboda kaza. Gabobi guda biyu zuwa uku a wannan lamu. ko dai kamar yadda na faɗa mana jiya da aka ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ba mu halicci yan adam da aljanu ba ma'ana mutanen kirkin cikin su na ambata mana ibnu abbas a cikin qira'atsa tafsiriyya yana karanta wa ma khalaqatul jinna wal insa minal mu'minin ban halicci mu'minan aljanu da mutane ba illa li abudun sai dan su bauta mun to kaga akan haka zamu ce duk wani mu'mini duk wani musulmi yana bauta ma Allah yana bin Allah shi kam kafiri dama an faɗi dalilin halittarsa ولقد ذرأنا لجهنم من الجن كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يبقون بها سوى غرشان آية كما ينكرن تعملا Allah ya ce mun halitta saboda wutar jahannama da yawa daga cikin jinsin aljanu da mutane sifar su suna da zukatan da ba sa fahimtar addini da wannan zukata suna da idanuwa wanda ba sa ganin gaskiya su bi suna da kunnuwa wanda ba sa jin gaskiya su karba to kenan kaga halitta ta kasu biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir an halitta wasu kawai domin su bautata ma Allah subhanahu wataala Allah ka samu a cikin su wasu kuma aksin haka to wannan shine ra'ayi na farko daga cikin ra'ayoyin malamai wasu suka ce a'a abinda ake nufi wama khalaqatul jinna wal insa bamu yi wa 'yan adam irin wannan ginin na jiki da gabbai da hankali da muka basu ba sai dan ya zamo sun bauta mu mana kai da ka kalli yadda Allah ya gina dan adam ba to ba domin ya je ta more aka yi shi ba a'a dan ya zo ya bauta ma Allah aka yi maka hannaye wanda zaka dora akan gwiwa in kai ruku'u aka yi maka kugu wanda zai lankwasa ba kamar rodi ba sannan aka yi maka gwiwa wacce za ta kai ƙasa aka yi maka goshin da zaka kai ƙasa aka yi maka duwawu da za ka zauna zaman tahiya da zaman sallah gaba daya to wasu malaman suka ce to wannan shine abin da ake nufi wannan ginin na halitta da Allah ya wa dan adam da kuma hankali da ya bashi to wannan dalili ne na cewa dan ya bautata ma Allah wannan yayi kama da hadisi ingantacce wanda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk dan adam da Allah ya halitta ya zo doran duniya to Allah ya bashi fidira wani gini wani tunani wanda yake jin akwai mahallicinsa shine Allah subhanahu wataala wanda yake jin cewa akwai wani karfi na sama da shi wanda yafi karfin kowa zaka gane wannan kaga yaro karami bai taba karatun addini ba amma idan wani ya cuce shi sai ce Allah zai saka mu ba karantawa yi ba amma Allah ya bashi a cikin zuciyarsa akwai wani mai karfi da ya kowa karfi to duk dan adam Allah ya masa wannan to sai dai kash daga ba idan aka yi rashin sa'a iyaye maguzawa ne iyaye yahudawa ne iyaye nasarawa ne sai su karkatar da wannan dan zuwa ga wannan mummunar aƙida tasu wasu malamai suka ce to wannan shine abin da ake nufi la ya'budun ra'ayi na uku shine wannan lamu ta'lil ta'lili kala biyu ne akwai at-ta'lilu shar'i akwai at-ta'lilu kauni ta'lilu shar'i ba wai dole ne ya zamo ya gudana ba amma shi kauni dole ne ya zamo ya gudana duk wani dan adam da Allah ya kawo shi a ban ƙasa to Allah ya kawo shi da zimmar ya bautata masa ina fatan kuna fahimtar wannan ra'ayi da muka zo na uku da ya bambanta da wayancin irada biyu ce kauniya da shar'iyya duk wani dan adam Allah ya yi shi a bisa irada shar'iyya ta cewa ya bautata ma Allah subhanahu wata'ala a shari'anta duk wani mutum wanda yake baligi mai hankali to shari'a tana jiran ya bautata ma Allah wannan shine to amma kuma irada kauniyya idan bata gaskata akan dan adam yi wannan ba wal iyazu billah to abun ba zai yiwu ba bari in baku misali yanzu imanin sayyidina abubakar Allah ƙara masa yadda irada biyu ce ta aiki a kai irada kauniya tun da Allah ya yi sayyidina abubakar to Allah ya ƙaddara mutumin kirki ne ɗan aljanna ne sahabin manzan Allah ne to wannan kaga irada ce kauniya to irada shar'iyya kuma sai ya yi muwafaƙa Allah ya masa dace kuma sai ya tafi akan haka to kafircin Abu Jahal shi kuma zamu ce irada ce kauniya amma ba irada shar'iyya ba a shari'ance Allah yayi shi dan ya bauta masa to amma irada kauniya bata datar da shi ba domin fil kauni ba kaddara cewa zai bauta ma Allah to kuma shi Allah subhanahu wataala ba a masa hujja da irada kauniya abadan ba wanda ya isa ma Allah hujja da irada kauniya yace to ai Allah dama ni tantan baka halice ni in bauta maka ba a ina ka karanto kaga Allah Allah ne ya rubuta ba za ka bauta masa ba baka ga wannan ba to amma Allah sai baka hankali ya baka tamyizi ka bambance daidai da ba daidai ba mai cutar ka da abin da ba zai cuce ka ba ka san gaskiya ka san ƙarya to ashe kenan yanzu baka da hujjar da zaka je gun Allah baka bauta masa ba kace ai kai ba a rubuto ka a cikin yan aljanna ba sai mu ce a wani littafin ka karanta baka da wannan bal su sahabbai a imanin su da Allah ya ba su sabiti sun gamsu cewa koda abin ne na kawun Allah in ya ga dama zai canza shi daga cikin abin da aka yi kai to sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda idan yana dawafi yakan ce ya Allah idan ka rubuta da can cewa ni dan wuta ne to Allah ka canza ka mai da ni na zama dan aljanna domin Allah kai kace yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit ko wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah shi yake shafe abin da yake so kuma ya tabbatar da abin da yake so domin asalin littafi na wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah la yusalu amma yaf'al ba wanda zai kalubalanci Allah me yasa kai kaza to saboda haka kenan anan zamu ce wannan lamu ta'lil ne amma at-ta'lilu shar'i ba at-ta'lil kauni ba a bisa doren shari'a duk dan adam da Allah ya halitta to ya halitta shi ne domin ya bautata masa in ka kalli kanka akwai irada kauniya tattare da kai akwai irada shar'iyya irada kauniya duk kowa kamar yadda faɗa tana rataye da shi bacci cin abinci lafiya rashin lafiya matsalolin rayuwa bacin rai walwala duk wannan irada ce kauniya Allah ya rubuta sai ta fargun dan adam shi yasa ba wanda ya isa ya mata tutsu in kuma akwai wanda zai isa ya yi to ya gwada ya gani wani ya ce yau shi saboda fitsara ya yi sallama ba zai ya daina cin abinci saboda tsaurin ido ya daina bacci to sai ka haukace duk wanda ya daina bacci kuma zai haukace ko ka ji an ce wani ya yi yajin cin abinci to na wucin gaji ne zai faki idan mutane in abincin akwai shi zai ci ba wanda ya sani kawai wasan kwaikwayo ne waya yajin cin abinci kawai so yake a biya masa wata bukata amma yajin na gaskiya babu saboda in ya fasa ya san abin da zai biyo baya to kuma ba wani likita a duniya da ya isa da kirji ya ce ni ba zan yi rashin lafiya ba bal wani likita sai ka ga maganin koko cutar da yake ta ba mutane magani akan ta ita za ta kashe shi irin wannan ba zai samu ba saboda irada kauniya kadariya ta tabbatar wannan ciwon da zai kashe shi yanzu aku wanda ya isa ce to ni daga yau na daina bacin rai baka isa ba zaka tashi ba wanda ya dake ka ba wanda ya zage ka baka san wani ya maka komai ba amma ranka a bace kamar kai tamarin kanka kuma kai ma baka san dalili ba to wannan dole ka samu kanka a cikin wannan wani lokacin ka tashi ba ko kwabo ka ji kana ta walwala ka tuno ka tuno kuma ba kuɗi to amma dai baka ji wani abu ya bata ba rai ba haka Allah ya rubuta zaka yi wannan farin ciki to wannan suna daga cikin irada kauniya wanda Allah ya rubuta wa dan adam la budda minha to sai suka ce kenan wannan lamu ta'lil ta'lili ne shar'i shi yasa wasu suka yi bautar wasu suka kiya da ta'alili ne kauni ba wanda ya isa ya bujire dole sai ya yi yanzu mutuwa irada ce kauniya kadariya akwai wanda ya taba ci mata tauri tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut to sunan ka matacce ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka sani ko baka sani ba lokaci kadai ake jira yana zuwa kayi sallama da duniya in duk duniyar na masoyanka ne Allah ya riga ya wajabta ta to kaga wannan irada ce kauniya kadariya to kenan ashe ba za mu yi mamaki ba dan mun ji Allah subhanahu wataala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun idan mun ga wasu ba sa bautar ba za mu damu ba tunda mun san irada ce kauniya take aiki a kansu ba shar'iyya bace take aiki a kansu gaba ta uku Allah subhanahu wataala anan da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to dan ya nuna mana mu san abinda aka halicce mu saboda shi dan adam Allah ya halicce shi saboda wani abu kuma ya halicci wani abu saboda ɗan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da yake ban ƙasa baki ɗaya wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da yake cikin sammai da ƙasai kakafin su daga Allah ne subhanahu wataala dan adam ne Allah ya ba wannan matsayi kenan duk abin da ka gani a ban kasa in dai ba abin da Allah ya haramta ba saboda kai Allah yi wannan abu malamai suka ce yanzu idan ka je ka shiga jeji in dai ba gonar wani bace ko mallakar wani duk abin da zaka gani na magariya ko kurna ko gwanda jeji ko kanya ko tsamiya ko kaɗanya ko danya ko ma menene ka ci hani an mari'a in dai ba mallakar wani bane saboda kai Allah yayi amma idan wani ya keɓance wurin sa to sai ka da izinin sa idan kai dan farauta ne ka shiga jeji duk bare wanda ka gani duk gadar da ka gani duk zoman da ka gani duk fakarar da ka gani ko makarwa ka farauta saboda kai Allah yayi ba mallakar wani bane kaga kenan fadin Allah da ya faɗa cewa duk abin da ke ban ƙasa saboda ku Allah yayi wannan ya gaskata shi yasa Allah ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma qurirtum ilay duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya wato haramta muku yayi muku filla filla kaga saboda ni'imar Allah bai ce fassala lakum ma ahalla lakum ba saboda halak ta fi fadi haram ita ce tsukakkiya wannan ni'ima ce Allah ya mana duk abin da yake haramun ko dai Qur'ani ya ambata cewa kaza haram ne ko hadisi ya ce kaza haramun ne duk abin da Allah bai ce haramun bane manzon Allah bai ce haramun bane wani abu sunan sa halak mun sha fada ya kamata a matsayin kan dalibin ilimi ka zama wayayye ka fahimci wannan gabar za ta yi ma amfani duk abin da yake na rayuwa na faɗi tashi na mu'amala sunansa halak sai abin da shari'a ta ce haram. Kasuwanci ga baki ɗayansa sunansa halak sai mai sai abin da Allah ya haramta, wa hallallahu albai'a wa harramar riba. Shi sa idan ka je a wajen malaman fikihu, abin da za su yi taimaka bayani, kaza haramun ne a kazuwa, kaza haramun ne ta dalisi, burin-burin abin nan yaudara, sama da faɗi, duk wannan za a yi ta ce maka kaza haramun ne haramun ne. amma duk abin da ba a ce haramun ba ne a kasuwa sunansa halal da aka zo maganan mata aka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum zuwa karshe sai aka ce wa ahallalakum ma wara azalikum ko uhillalakum ma wara azalikum Allah ya halatta muku duk wanda ba wannan ba ma'ana yanzu idan muna ja'in jani da kai ya halatta a aure mata kaza ni nace ya halatta aure mace jinsi kaza kai sai ka ce bai halatta ba wa zai kawo dalili wanda ya ce ba ta halatta ba shi zai kawo dalili. Idan muna ja in ja, ne na ce aure iri kaza ya halatta, kai sai ka ce aure iri kaza bai halatta ba, wa zai kawo dalili wanda ya ce bai halatta ba. Muna ja in ja ni da kai, abinci iri kaza ya halatta, kai sai ka ce bai halatta ba, wa zai kawo dalili wanda ya ce bai halatta ba. muna musu ni da kai sa tufafi iri kaza ya halatta kai sai kace bai halatta ba wa zai kawo dalili wanda yace bai halatta ba to akasin ibada tamaman idan na ce kaza addini ne kai ka ce kaza addini ne wa zai kawo dalili ni na ce addini ne kai ka ce ba addini ba wa zai kawo dalili wanda ya ce addini ne shi zai kawo hujja ba wanda ya ce ba addini ba manzo alayhi salam yake ta sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kaman yanda kuga ina yi to yanzu jinsi na ibada kowane iri ne ana neman dalili daga alkur'ani ko hadisi amma kada wani yazo ya maka hujja ce to ina annabi ce kada ayi kasa kowane yan dan farar in ka ce bid'a saba kyau sai ce to shikenan ina ne annabi ce kada ayi sai mu ce Allah gafarta malan ai kai da kace ibada ce kai zaka kawo lasisin ta daga alkur'ani ko hadisi to in ka bambance wannan an daina dan fararka an daina maka wayo to kenan anan da Allah subhanahu wataala yace li ya'buduni kenan me aka nuna mana kai dan adam an yi ka dan ka bautata ma Allah amma kuma sai aka yi komai saboda kai sai dai kash sai muka shagaltu da abinda aka halicce mu ko ko aka halicce shi saboda mu muka kyale abin da aka halice mu saboda shi wannan shine rayuwar da muke Allah ya daukan mana gabaran abincin da zamu ci a duniya wallahi duk dolancinka abinda Allah ya rubuto na arziki sai ka cinye shi kakaf ba za ka koma ga Allah ba sai ka cinye arzikin da Allah ya rubuta maka manzo alaihi salatu wassalam yake cewa inna ruhal qudusi nafakha ko nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab manzo sallallahu alaihi wa sallama yace malaika jibrilu ya mun rada raina yace babu wata rai da Allah ya halitta sai ta kammala arzikin da Allah ya rubuto mata kakab ba abin da za ta rage sannan kwanakin da Allah ya rubuto mata sai ta yi su ba abin da za a rage. To tun da haka ne ku ji tsoron Allah, ku kyautata a wajen nema, kada ka zamo yaki haram yaki halal. Duk arzikin da Allah ya rubuta maka wallahi ba wanda ya sai ci kwandala a ciki. Ku shaida ne, za ku ga wani mutum ba shi da lafiya a kwantar a tayar ruwa ma ba zai iya sha ba. to amma ƴan kwanaki sai ka ganshi Allah ya bashi lafiya sai ka ganshi a zaune yayin ta cin abinci a ce oh da jiya da shekaran jiya wallahi ko ruwa ba zai sha ba ashe dan arzikin da Allah ya rubuto ne zai kammala yana ga mutun yi wasu sai ce ga garin ku ko a satin nan akwai bawon Allah da ya rasu dan sai mun waya yake cewa wallahi ya samu sauki ra ta walwala bayan kwanaki sai aka ce ya rasu arzikin da Allah ya rubuta masa shine ya kammala sannan ya zama ainihin ya tafi to haka Allah subhanahu wataala yayi mana wannan gatan to mu kuma addinin nan shi kuma saboda shi aka halicce mu to maimakon mu zage dantse a cikin abin da Allah yayi mu saboda shi kuma Allah bai mana alƙawarin cewa shi zai mana wannan addinin ba mu ne zamu yi amma ya mana alƙawari cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wala taqtulu awladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su da kuma ku ya zamu gane wannan bayanin da nake yanzu in kun kalli rayuwar mu a cikin iyaye 100 da wahala zaka samu goma to ima ɗiba da yawa in ce hamsin wanda farin cikinsu da alfaharinsu ‘ya'yansu sun samu tarbiyyar addini ‘ya'yansu mutanen kirki ne masu mutunci ‘ya'yansu masu bin Allah ne ‘ya'yansu ba sa fashin sallar jam'i ‘ya'yansu ba fi tsararru ba ne wallahi kaɗan ne za ka ji iyayen da suke jinjina akan wannan menene burkewarsa ɗana ya yi digiri ɗana yanzu ya sai filaye, ɗana yanzu ya samu rumfunan kasuwa, ɗana yana Amerika yana aiki, ɗana yana London shikenan yana sallah baya sallah ba ruwansa ya iya alwala bai iya alwala ba babu ruwansa su wane ne abokanansa babu ruwansa tunda da yana London shikenan burin sa ya cika ai ɗana in yana turanci yadda kasar Shakespeare to sai me ya iya turanci bai iya tsarki ba ya iya turanci ba shi da aƙida mai amfaninsa a rayuwa gara bola gara tsumma a bola da shi ai ba don turancin Allah ya halice shi ba ai ba don ya zai ya zama bature Allah ya yi shi ba don ya bautata ma Allah Allah ya halice shi ai yanzu ɗana salarinsa ya kai kaza point kaza sai a sha duniya a more yana sallar jam'i ko baya yi yana ganin mutuncin mutane ko baya yi duk wannan baya gabansa ai dana ya ci zabe dan majalisar tarayya ne ai dan majalisar jiha ne eh to dan Allah ya yake a wajen mutunta na sama da shi ya yake a wajen karatun alkur'ani ya yake a wajen ilimin addini duk iyaye ba sa wannan tunani kaga kenan abinda Allah ya halitta yayin saboda shi ba shi ake tunani ba ba shi ake lissafi ba ka zama duk abin da za ka zama wallahi ana zare ranka a yau marrabbuka ne wa man nabiyuka wa madinuka dakta ne kai profesa ne kai dan majalisar tarayya dan majalisar dattawa dan wane ne honorable your excellency duk wannan ba ruwan mala'ika kawai mala'ika abin da yake tambaye kamar rabbuka wa madinuka kaka kawo masa wasa za ka ji a jikinka wallahi wannan ba kabbara kawai ba gaskiya nake faɗa mana mun yaudaru da abin da ba shi ne muhimmi a rayuwa ba yanzu daga cikin jarabin da Allah yi wa ‘yan bokonmu in ya kai matsayin dakta in ya rubuta sunansa sai an ƙara maka phd kada ka rena shi ba ƙaramin mutum ba ne phd gari to sai ne phd ma da wasu yanzu na karya wallahi mafi yawa rubuta musu ake mun san irin su ko abokon ko a arabiya wallahi ba su rubuta ba rubuta musu akai yan wanki ne kuma ka zo kana burga da abin da baka yi ba ai ya kamata ka yi burga da abin da ta gaske ne amma ƙaryar ka zo kana burga da ƙarya in an ce maka dafta kuma sai me shi kenan sai ka wuce aljanna kenan Allah gafarta wa sai ba shi ne magana to almuhim wallahi ya kamata mu shiga taitaye mu a rayuwa manufar Allah ita ya kamata mu haƙƙaƙa mu tabbatar ba manufofin mu ba yanzu dan Allah a ce danka yafi kowa iya turanci a duniya yafi kowa arziki a duniya amma kashi ba ruwan shi da sallar jami'i akwai wanda wallahi sallar bata dame su ba mata da suke bugo mana waya suna kukan wasu mazansu kuma ƴaƴa ne wasu irin wanda suke karatu turai da America tace wallahi malam ban taba ga inda ya salla ba dan musulmi ina amfanin wannan mai boko ya tsina masa in banda rashin mutunci ya je an wanke masa kwakwalwa bai ganin daraja masu addini ko addini to wannan abun ya kamata mu yi tariyar baya wallahi wallahi ƴaƴan nan amana ce Allah ya bamu amana ce Allah zai tambaye mu ka je kai ma danka turin je ka ka mutu ka ingiza shi inda kawai zai je samu duniya amma ba ruwansa da Allah ba ruwansa da bayin Allah kai ma ba zai tausaya maka ba ai daga abin da yake faruwa kenan mutum sai ya makasa sake da ba ruwa ya zo ya ɗora ɗansa a kan boko tsantsa ba tarbiyya ba addini ka yi kuɗi ya ta maka fatar mutuwa musamman ba ka ɗansa kan masa kawai yanzu Allah ya sa giwa ta faɗi a shanama na taɓa faɗa muku wata ƙisa da ta faru Allah ya ji ƙanshi aibu bawan Allah direba ne shi ke faɗa min wannan yaro ne ɗan boko wanda ba tarbiyyar addini ubansa fa ya mutu shi shaibin Allah ya kafa shi je ya dauko yaron daga makaranta yace wallahi muna ta tabi da alhinin rasuwan uba yaron nan ya gum bai ce komai ba da aka tafi aka tafi sai a je zuciya ce kai za mu sha kuɗi ma'ana dattijo ya kauce duniya za ta yi kyau yanzu wannan ɗin ina amfani su a wajenka kaga dai ba zai taɓa kai goshi ya ce Allah gafarta maka ba ba zai taɓa tunanin ya maka sadaka jariya ba kuma kai ka ja baka kai shi inda za a koya masa sanin darajar ka da martaba ka ka kai shi kawai inda zai zamo jari hujja Allah ka dace da mu wannan gabar tana da faɗi wallahi za ta iya cinye mana lokaci gaba ta biyu a wannan gaba ta hudu a wannan daidai abudun na faɗa mana ajiya alaƙar da take tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala ita ce bauta dun maluntakka dun matsayinka to darajarka a wajen Allah ka zama mai bautata masa bawa na ƙwarai wannan matsayin na ubudiyya ba wanda zai iya tsallake shi inda ya daraja yake da a wajen Allah manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya samu kamala a wannan fagen ce yasa kabibi alqur'ani kamar yadda kashaji malamai suna ta faɗa duk wani annabin da Allah zai ambata a cikin alqur'ani ya jingina bauta gare shi to zai ambaci wannan sunan annabin wadhkur abdana daud wadhkur ibadana ibrahim duk ga suna haka Allah yake ta ambata amma duk inda ka ji an ambace al'abdu aka yi shiru manzo Allah salam ake nufi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina aka yi shiru tabarakal ladhi nazzal furqana ala abdihi alhamdulillahi alladhi anzala kitaba anzal ala abdihi kitaba kaga duk wannan wa innahu lamma qama abdullahi manzo Allah ake nufi shi yasa manzo Allah babu kalmar da yafi so irin ka ce masa abdullahi wa rasulu bawan Allah manzan Allah dan shi yafi kowa a wannan matsayi ina fata an gane to akan haka tunda manzo alaihi salam har ya gama zaman sa na duniya ya koma ga Allah bai taba fita daga wannan da'irar ta cewa bawan Allah bane kuma Allah zai bautata mawa to duk wanda yake ga ya fita wannan da'irar ya fice daga da'irar musulunci. Allah ya ce wa manzo alayhi salatu wassalam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata mu ubangiji har sai yaqini ya zo maka menene yaqini mutuwa wa kunna naqudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu yawmiddin hatta atana al-yaqin kaga mutuwa ake nufi to ko kun san akwai wasu kangararru wanda suke fassara wannan ayar hatta yi a ciye kalikin wa sai ka zama Allah Allah ya zama kai wallahi akwai masu fassara wannan ayar a haka suna da wani mataki a wajensu na yaƙini duk wanda ya kai wannan ya daina bautata ma Allah shi ya tsallake ruwa ya matse wandonsa a dacen idan an faɗa wasu za su ɗauka sharri ake ko yarfi ake ko musu ake to yanzu alhamdulillah ta social media hausa suna cewa baki shi ke yanka wuya ni na san kila kun ga wani tsoho dan bazan ce da tija ba wani tsoho kamar zai yi hankali amma gashi yana cika baki cewa suna da matsayin da in mutun ya kai zai yi kwana 40 tur babu sallah yace in ma azumi ya ratso babu azumi wai addinin musulunci ne wai to wannan addini ne mai cin gashin kansa ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abun bakin ciki da matasa ne jahilai suke furta wannan kalmomin to amma yanzu ga tsofaffi suna furta wannan katobaran a satin nan wani bawon Allah ya tura min wani kilif an hada wani matashi da shi wancan tsohon shi ka sassaɓan wancan matashin matafi ta tsohon don shi abin da yake faɗa wannan matsayin wato inda ba don hikayar ɓanna ta halatta ba da bai kamata na faɗa ba cewa yake ko manzo alaihissalam bai kai wannan matsayin ba ko sahabbai ba su kai wannan matsayin ba kuma wai yana ganin shi musulmi ne wai wannan addini ne amma dai ba na manzon Allah ba alaihi salatu wassalam to wallahi wannan zindiƙanci ne duk wanda ya kudurci wannan zindiki ne zindiki ne zindiki ne ba musulmi bane manzo alaihi salam da aka gafarta masa komai kun sha jin hadisin na Aisha Allah kara mace yadda take ta manzo alaihi salam yana qiyamul layli hatta tatafattara qadamahu kafafuwan manzo alaihi salam su kumbura saboda qiyamul layli tace ya ma'aikin Allah ya zaka dunga tilasta ma kanka wannan alhali an gafarta maka komai sai sai afala akunu abdan shakura kenan ba zan zama bawa mai godiya ga Allah subhanahu wataala ba manzo Allah bai taba barin bautar Allah kyautawar ido ba kuma shi kowa bin Allah ku duba mala'iku Allah subhanahu wataala ya ce yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun duk wani bawan Allah da zaka ji an ambace shi to da bautar Allah ake ambatarsa baya wasa da ibada baya wasa da bin Allah bin Allah nan shine ya yadda da shi kuma akai yake to amma a hannun hagu a ce wai ga wata akida wai wani addini wanda wai in ka kai wata kimma ka daina bauta ka wuce wannan matsayin wace ce sallah an wuce matsayinta wane ne azumi an wuce matsayinsa kaga shi kenan ya zama Allah tun haka suke cewa hatta ce kalbi wai haka zama shi ya zama kai to wannan ba addinin musulunci bane wallahi wanda ya mutu akan wannan ya mutu akan addinin da ba manzon Allah ne zo da shi ba ya mutu akan addinin da ba na musulunci ba abin tausayi akwai yara matasa saboda talauci da wauta da yarinta da yawansu yanzu ana ba su kuɗi ana danna su akan waɗannan miyagun akido ina faɗa ma iyaye ku dunga bibiyar ƴaƴanku ku dunga bibiyar addinin ƴaƴanku su wane ne abokanansu suna sallah a nan masallatin ku na kunguwa suna mu'amala da yara da kuka sani nagartattu ko kuma waɗansu ne can daban suke mu'amala da su wanda za su ɗora su akan wannan mummunan akidar wanda bai gama sanin kansa ba a ce masa waya maka matsayin Allah wannan musibar da bai teka ba to wajibi ne mu sani cewa wannan abin da Allah ya ce saboda shi ya halicce mu to shine darajar mu a wajensa shine matsayin mu a wajensa babu wani jinsi ko wani gida da zai yi wa Allah kwarjini in bai bi Allah ba darajarka darajar gidanku kawai ka bi Allah subhanahu wata'ala matsayinka da karbuwarka ka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala amma a ce wai ga wani yanayi da dan adam zai shiga in ya shiga wannan yayi ba Allah tawaye to kenan Allah baka yadda shine rabbu a wajenka ba baka yadda shine alfin ilahu a wajenka ba wannan gabar tana da fadi ba zan iya wato alfin kammala ta gaba ke ɗaya ba Allah ka datar da mu Allah subhanahu wata'ala to subhanallah to shikenan sai dai bai haƙuri an nuna lokaci yayi sai mu da amsa abin da ya so kana tambaye Allah ya latar da mu amin amin
sai sai samun yanzu da fara wani da ya fi sufana ala ya hukun su zakar da ta kai da ke sauran kamar samari in sai ya yi auren zai fada yi ko kuwa idan yana zuwa shi kaɗai yana ɗaukar nauyin kansa shi ma zai yi zarfar da mai malam idan ya halatta mu ma da muke zaune za mu fitar mu samu mu samu mu samari mu yawancin abincin da muke dafawa baya wuce kuri ko rariya kuma an fi so mutum ya bayar da abin da ya yi ci amma da nasa da hukuncin kunya ne. Kuma mutum ne zai yi wata ɗaya ko sama da haka bai yi amfani da gero ko dawa ba matsayin abinci. amma idan lokacin ba da zakar da kai ya yi sai ya siyo yawan kodawa da kai da kai da su shi ya halarci wannan da kai saboda an ce zakar an fi so mutum ya bayar da su da yawanci amma wallahi malamin suna bayar da yawa da dawa da masara kawai saboda a nasu ba wai don su ne suke amfani da su ba a iyalin shawarar
To, gaba farko dai idan daga ran da ka balaga, zakar kono ita ce fidda kai, ta sauka daga kan mahaifinka, ta zamo a kanka. In yi maka alfarma ya fitan maka fani mahi, in bai fitan maka ba ka je ka fitan wa kanka da kanka, ba sharaɗin aure. Allah gafarta malam ko a shago kake in dai kana da abin da zaka bayar to zaka bada zakar da kai ita ba sharadin ta wai sai mutun yana da wani tarin kuɗi ko tarin kayan abinci ba abin da malami suka ce in ka fitar da abincin wuni daya yau kenan to duk abin da ya dore da shi zaka zakar da kai mukaddara yanzu kai magidanci ne kana da mata biyu ƴaƴa hudu kaga shida kenan kai na bakwai to sai kawai gari da kwano goma misali a kaddara kwano ɗaya ke isakku to kaga an samu rarar kwano uku to kwano uku nan sai ka fitarwa mutum uku sauran ya faɗi ba abin ka bashi tunda iya abin da kake da shi kenan to sai kawai gari ku biyu ne wala Allah kamar yanda ya faɗa shi wannan bawo Allah sabon aure ne amma akwai ya shinkafa sai ya sayo kwano biyar to sai aka wayi gari kwano biyar dinnan tana nan to dole ka fitar da wannan kwano biyan tunda na tabbatar kwano uku zai ishe ku da yau da gobe da majibi saboda haka kenan babu sharadin ainihin aure ɗaya kenan abu na biyu babu inda aka ce abincin da kuke ci ba haka aka ce ba abinda malamai suka ce galibu kuti ahlul baladi mafi rinjayen abincin mutanen gari mafi yawa ba a ce dole sai ka kure can kololuwa ba a samu tsaka tsakiya yanzu aka kalli cewa fasantin din mutanen garin nan me suke ci sai aka ce shinkafa ce to sai ka fitar a shinkafan Allah ya baka iko in baka da iko sai ka bada ainihin masara kuma su matasa suna rena gero suna gani geron nan yana da matukar muhimmanci kai kana ga in ya bada gero bai burge ma ya burge kai ne kake ganin indomi ta fi muhimmanci a wajenka mu kuma matsayin mu na dattawa geron ya fi bala ni daga kawo min indomi gara kawo min gero ya fi yawa to saboda haka abinda zan ce a wannan da ƙarshe mun sani shinkafa ta fi sauƙin aiki idan aka kawo ana wankewa za a dafa kura da mai da yaji a ci masara da dawa suna buƙatar sulfe suna buƙatar nika da sauran abubuwa to idan Allah ya hore maka ya kamata ka bayar daga shinkafa ko kai cakuda Allah yana cewa ahsinu inna Allaha yuhibbul musinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa don Allah yanzu kai inda a matsayin ka na talaka wani ya fitar zai kawo ma me kafi so ya kawo ba ka fi so ya kawo ma shinkafa ko ya kawo maka dawa ka fi son shinkafa to me yasa kai kun ba za ka bada abin da kai ka fi so in kai za a ba a baka ba kuma ka, ka kullun ka mu'amalanci mutane da abin da ka fi so a mu'amalance ka ban ce dawa ko masara ci baya bane a'a amma yanzu idan an kawo maka safiyar sallah misali a ce bayan asuba ko ma wajen karfe bakwai menene zaka iya amfani da shi kafin rana ta yi dandana shine shinkafar yanzu idan aka ce sai da safi aka kawo maka dawa kuma kila ma babu wuta injinin da za a je ai sulfi ballantana a zo nika ballantana a samu itace ai to lokaci yayi tsawo sosai to amma shinkafa din za a iya aiwatarwa da ita um kamar yanda ya faɗa cewa su indomi suke ci to tunda mafi yawan da ake baiwa zakan da magidanta ne da Allah ka aje indomin ka kaje ka siyo masara ko gero ka ba makocinka da tijo shi yasa kuma suka fi ku lafiya da suke cin gero da dawa kuna nan kullun ciwon kafa ciwon baya ciwon ina duk indomi ce da abin nan sweet campo da kuke sha iyayen duk sun fi mu lafiya wallahi wannan abubuwan da kuke yawanci to shi yasa ba ku da lafiya hawan jini ciwon suga wa yaro karami ka daina hawan jini baya gani sai ga yaro dan shekara abin da gilas duk wannan abin da kuke ci ne wallahi ba gas kullun dai ba za su a wahala ba wancan abin da kuka rena na iyaye da kakanni shine daidai din shi kuma wannan mai tambaya cewa zakatul fitr sai an shiga goman karshe za a bayar koko sai an kammala ramadana baki daya to idan muka duba akwai maganganun malamai su hanafawa a fahimtar su suna cewa ai shi azumi shine sababin zakatul fitr to su a wajen su daga ran da ramadana ya tsaya ma kawai zaka iya bayarwa ka gama wannan ra'ayin hanafiya ne to amma mu malikawa akwai wato me za ka iya cewa ra'ayi guda uku akwai lokacin halacci akwai lokacin mustahabbanci akwai lokacin wajibci lokacin halacci shine kafin idi da wuni biyu wuni ɗaya ko wuni biyu misali yanzu idan wata yi 28 to ya halatta ka ba da zakatul fitr domin ko dai watan nan ya cika kaga saura wuni biyu ko ya kasa cika saura wuni daya to wannan lokaci ne wanda yake ainihin na halacci ya halatta ya zama mutum ya bayar to sai kuma lokaci wanda yake na falala suka ce to shine waye garin sallah waye garin sallah kafin a tafi idi shine lokacin falala lokacin wajibci fa to shi ne faduwar rana ta gobe sallah nan ma kuma akwai sabani shin lokacin wajibta zai fara ne daga faduwar rana ko fitowar alfijiri shi sabanin zai yi amfani ga mutumin da aka haifa a lokacin ko ya mutu a lokacin yanzu wanda suka ce lokacin wajibci shine lokacin fadawar rana a lokacin eh lokacin fadawar rana to idan mutum ya mutu kafin faduwar rana shikenan bata kansa bata kansa tunda afwan wanda suka ce fitowa alfijiri nake su wanda suka ce lokacin fitowa alfijiri to tunda bai fito ba yanzu abin da lokacin fadawar rana sai wani ya mutu bata kansa to amma wanda suka ce fitowa alfijiri to rana na faduwa to shi kuma lokacin wajibi ya riga ya shigo a wajen su sai na Usman ibn Affan ya kasance ba yana fitarwa dan da yake ciki idan matarsa na da juna biyu to sai ya fitar a mamadin wannan ainihin dan to amma abinda aikin sahabbai ya nuna suna tara zakatul fitri kafin karamar sallah da wuni ɗaya ko biyu hadisin da kuka shaji na Abu Huraira wanda ya kama shedan da yake zuwa sata kun shajin hadisin to ai wannan dukiyar ce ko zakatul fitr sai aka tara to shine shi shedan yazo yana sata saboda ka ya halatta ka fitar idan wata ya kai ashirin da takwas zuwa ainihin ashirin da tara ya halatta mutum ya fitar da zakatul fitar kuma mutum da aka bashi ita kafin lokacin ko da bashi da shi sai aka bashi a lokacin to shi kuma ta waje ba a kansa misali yanzu kawaye gari ba ko tafi a gidanka sassafe sai aka kawo maka bahu daya to ba za ka ce to aini na waye gari ba ni da komai ba a yanzu tun da ta zo maka lokacin bai fita ba kai ma sai ka fitar kuma da Allah a wannan lokacin ina ba da shawara a dunga kula da talakawan unguwa mafi yawa irin su mai masallaci limamai aka fi tarawa to ba wai ina ta ka abali ba bai ba amma gaskiya a rika ba sauran talakawa sai ka ga liman ya tashi da bahu biyu uku makocinsa talaka ba ko tafi kuma su malaman nan ba duka ne su ba suke dan yayi fa ba sai kaga in ya tara kawai sai in shiru to saboda haka dai don Allah a don gaba wa talakawa da gefe ba sai limamin unguwa ba akwai wanda zaka samu ba limami bane kuma talaka ne yana bukata ya ce maka masa eh to ina ganin Na'am ma da kwato.
Wata na wuri ba, amma wani wannan ya ce mai zakarfi da kai na wajen da wannan sallar zuwa.
saurara to shi ke yanzu mun riga saurara mun riga mun yi magana akan gaba farko gaba ƙarshe kayan gara nasa ne ko nata a'a ina zo a saurara idan kayan gara nasa ne to ya halatta ya fitar in nata ne ya nemi izininta in ba ta yadda bai bar mata kayanta saboda haka wannan amsa ta rage a wajen kayan garan nawaye hukuncin zai ginu akan ko nawa ne in nasa ne shikenan ya bayar in nata ne to sai ya nemi shawararta Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم أصلحهم يا رب العالمين اللهم سدرهم يا رب العالمين اللهم خذ بأيديهم إلى ما فيه السلام يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك ya arhamar rahimin akwai dan uwa malamin shu'aibu da muke tare da shi a masallaci ya nemi addu'ar ƴan uwa ga dan dan uwansa da Allah ya masa rasuwa saurayi ne muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe masa ya yafe mu sauran musulmi da suka rasu akwai wata baiwar Allah ta ce da Allah ai mata addu'a ga mijinta yana cikin kuncin rayuwa to muna yi masa addu'a da sauran wanda suke cikin kunci Allah ya kawo yalwa Allah ya kawo arziki mai amfani Allah ya kawo sassauci Allah ya kawo yalwa اللهم أنت بحاجتنا أليم القدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين